أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المأولي والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق رجلك العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين القائل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يقول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتكبركم الناس فآويكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم وما رزقكم العظيم صدق الله العظيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الخير إذا ضيعت الأمانة فلتزم الصلاة وقيل كيف إذا أتوا يا رسول الله فقال إذا وسد الأمر إلى آية تدعو الساعة والقائل فيما رواه مسلم وأصحاب السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر آه، لا لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم قال يا محمد اخبرني عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا فقال صدقت قال هو فعجبنا له يسأله ويصدقه ثم قال أخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وهمه ومره أنه من عند الله قال فأخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال فالمسؤول عنها بأعلم من السر قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تجد الأمة ربتها وأن ترى القراة وأن ترى الوفاة القراة معالة رعاع الشاي يتطاول من البنيان ثم قال ثم انطلق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون من السائل فقال عمر فلبست مليا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من السائل قلت الله ورسوله اعلم قال فانه جبريل اتاكم ليعلمكم دينكم وعلى اله واصحابه ابدا من البابين اما بعد يوم المسلمين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته da yake yawanci wannan lokacin ya ka zama gajeren lokaci bai wuce awa daya kafin a tattun nan juma zan yi magana ne ka abin da shafi da ingancin jami'a da abin da ya shafi ladubbanta da sauran abin da ya saurara don tuna mana har da kaina da sauran yan uwa kuma da yan uwa hakika wannan ya zama dole saboda shi tasawuf gaba ɗaya makaranta ce ta gyara zuciya da aka gayyace mu saboda mu zo aka da'awa aka kira mu zo mu shiga makarantar abinda aka mana alkawari kuma haka yake a makarantar matuƙa muka bi na duba da sharuɗa ana ji muka yi iltizami da na duban dariƙa da sharuɗanta falasta fi aksin ɗariƙi tarbahu illa iza kunta dawaman tuslihu mukammilan shuruɗahu muqarrara mukabidan adabahu mu'tabara mu'azziman li ahlihi jami'a la siyama khassatukun muliya maulana shekar islam a wannan littafi da ya yi na ruhun adabi ya jeranto mana sharuɗan ɗariƙa yana ce ya ƙone ibrahimu na bin haji abdul ilahi badinan wa haji min ba'di bismillahi summa alhamdi lillahi fi daurin azimin majji nasihatun minni ila ikhwani faltumsiku ɗariƙatan tijani ɗariƙa mahadin fadli wa ridwani أسس بالسنة والفرقان ولازم لازم ذي الطريق بذا ينال الربح في التحقيق فلست في أكس الطريق تربح إلا إذا كنت دواما تسلم مكملا شروطه المقررة مكابدا آدابه المعتبرة معظما لأهله جميعا لا سيما الخاصة كن بها إذا شرعت في الدكار الوردي فلازم الأدب قدر الحد تأدب في ظاهر وباطن به يرقى المرء للمواطن واستهدرن شيخك المربي كذاك شيخه بدون ريب ولازم الحضور والسكون كذاك خلوة تجيل هنا واذم مربيا خبيرا ناسها كامل إرفان إماما صالحا ملك نفسك فلا تدبر وكن كميت دواما تخبر ولا تخالف ولو بان فسا برأيه فكن دواما زتسا فخطأ للشيخ أقوم وأل يقو من المريد عند من أقل لا تبتفل لغيره في العالم وكن كما لو كنت دون عالمي فليس للمريد غير زلولي مع الرسول ثم مولاه العلي ما دام غيره بقلب لا ينى معرفة المولى أقول بارتجال فكن مع الشيخ دواما تربه وكن محبا والقا فتبله بقدر ما تحبه تناله أمداده فالقوم هذا قالوا أنفق دليفا تالدا في طلبي رضاه بادر إن أشار تسبي وأرض شيخك ولو أبكاك لكنه للخير قد هداك وارث على الأوقات أي حرص وحذر من أن تبلى بلاء نفس إذا رأيت مزار الجمال لا تلقى ورد مزار الجلال lokacin mai da nace a takaice ne zan so ya karasa har ƙarshe amma ba zai kuma ba ku damar kila mai bayani ba yan uwa rigar tijjaniya wallahi da da cancanta za mu same ta mu cancanta ba yadda kuka san musuluncin ma da da cancanta ne da ba mu samu yadda kuka san zuwa duniyar ma da cancanta ne da Allah ya yi mu ba da yake damun tafiyar da falala aka fara tun daga halitta baiwa ce ba cancanta ba ce addinin ma ya zo a baiwa ba a cancanta ba ba mamaki da rika ta zo mana a baiwa ba mu cancanta ba amma haka baya nufi in kai su adabi wato ka ɗauka abin shi ma za ka shanye ba cancanta ba ana gane wannan wani yana da muhimmanci matuƙa ganin wato halin da uwa suke ci a wannan 'yan kwanaki musamman 'yan uwa na mulkai mu an mana shaida da ladabi mu yan tijaniya an mana shaida da girmama na gaba an mana shaida da kan har makiyan mu wal haqqu ma shahida bil adaw ana tayawa da wani kalif na wani malamin wahabiyya yana yabon yan tijaniya sun fi kowa yayya sun fi kowa ginin girman na gaba sun fi kowa kame baki sun fi kowa jinjinawa sun fi kowa rashin fisara ya faɗi abubuwa masu kyau kuma malamin wa ko bai bar wahabiyancin ba yau iyaka ya faɗi iya gaskiyarsa abin da ya sani amma yau a samu matasa suna ɗaukan hannu su shiga social media su yi rubutu su zazzagi shehunan ɗabiƙa su kira su makwaɗaita wani ma har waƙa ya zo min da ita ga waƙa wai wani ya ce mun gashi an yi an zagi wani shekarar su da sunan tunani jama'a tun da izala ta bayyana maulana shi shi ya zare takobi kan sakari ya yi ta yaƙansu a kai ya yi ta yi yau sama da shekara arba'in kuma har yanzu bai mai da takobin nan ba har gaba gobe in munasaba ta samu sai ya yaƙa kuma har yanzu abin mamaki yan wahabiyan ba saba yin waka na zagin zama ni ne ban ji ba ba mu taɓa ji ba ina jin zagin da za a ce sun yi masa wanda ya suna shine wanda wannan mutumin gobe ya yi sai da aka samu hatta cikin sun sun masa rafi sun cire kamar tare da sun san cewa ba su da maki kamar sa amma sai da suke bai kamata wannan da cikin ko don girman qur'ani ko don girman musulunci ko me suka ne ba amma a samu wani dan yana goyon bayan ra'ayin wani yana kiran kansa da sunan tijjaniya yayi wa shehi zambo yana yabon wani basaraki da yake neman halifanci to gaskiya wannan haɗari ne babba an zo inda bai kamata a yi shiru ba a ga yan uwa haɗari in ba a ga musu su ma an ci amanansu shi ma basarati in ba a ga masa ba an ci amanansa inda bai sani ba yana da haɗari matuƙa wato babban cutar da aka yi mana ni ana bagani shine kafin bayyana ƙungiyar wahabiyya dariƙar tijjaniya makaranta ce ta ruhi ba wani kokuwan ma neman wa zai shugabanci ta domin wani gyaran zuciya ce asibiti ne inda za ka zo kana jinya ka kwanta ka yi jinya ka sha magani ka warke a baka bayan magani da ake sha tsani a baka wanda za ka sha da yamma a baka wanda za ku sha ganin kuna a baka akwai wani ƙwayan magani narka shi ake a ruwa sha shi cikin juma'a sati sati mutukan ana shan wannan jinya za a yi samun lafiya yadda ne ke yi haka ne to in ana so a cuce ka kai ba mahukunci ba ne kama ka za a ɗaure ka da mahukunci a ɗan gida akwai iya daɗe wanda kuka yi nan jaka wane ka amsa aka kira mahukunci mahukunci ya amsa daɗe wanda za ka kwatar an ce mahukunci kai maka ce na'am shi ma mawaka ce a ce wane shi ma ce na o a kira sunan ka a zo kun daɗe a ɗaki babban illar da aka mana shi ne sabanta wa ƙwaƙwalenmu da cewa tijjaniya ƙungiya ce bayan makaranta ce in an ce sex musamman da turanci dukkan takardun gwamnati tun daga tarayya har jihohi in za a rubuta ce izala sex ɗariƙa sex ko tijjaniya sex set da turanci na nufin firka firka ka je ka duba ko ina haka ke sect set to in an ce firka tijjaniya firka wahabiya firka ne muke nan makaranta ce makaranta ce ta gyara zuciya yanzu an ce waye shugabanmu na malikiya a najeriya akwai na mazabar malikiya dan ne makaranta ce ba kungiya ba waye shugabanmu na asha'ira wani shehi ne ina ne fata su mutum kai ziyara akwai shi don ne makaranta ce ta aƙida haka ne amma akwai shehunanmu na malikiya ko babu akwai shehunanmu na asha'ira ko babu haka akwai shehunanmu na dalika don Allah mu farka in dogon barci muka yi mu karkade in haɗa mu da waɗansu aka yi muka saba don an kyasu kungiya mu a kyan kungiya mun zo auna riba da asara sai mu auna da su mu ce sun yi gaba sun bar mamadin su na kungiya mu sun bar mamadin su kuma kan ta yi gaba ta wuce su tana gaba da su su kuma kungiyar yahudawa duniya tana gaba da kowa wani wani irin taraki ne ko ta danni mu dawo hayyaci mu gaskiya yana da haɗari matuƙa a tijjaniya ɗan uwanka ma ka cuce shi barantana muƙaddami barantana shehi a barantana hali- barantana alkhalifa wanda yake alal itlaq wanda yake khalifatu shehi ne alal itlaq ba yi da gefe shi irin su maulana shi ɗansu makoci wallahi yan uwa yana cikin alamun alkiyama a ce ana jayayya da maulana shi ɗan rubuta akan tijjaniya a Najeriya. wallahi Allah mutum na biya mu wallahi ba in ji ba in ji manzon Allah ba in ji ba in ji Allah Muhammad yana huduba akan nimbali irin rana ya ta yau ran juma'a alaihi salatu wassalam wani ya daga hannu a sabu ba ya rasulullah matasa sai kamar bai yi shi ba ya ci gaba da gaba da ya zazzaki ainihin sa'iru ainihin sa'iru ha ana za ya rasu don ba ina mai tabba kan kama ce gani ya rasu don lafi ya ce iza duyi akin amana fantazir sa in aka tozartar da amana to kar ku jira huri ku jira hura sai sahabi ya ce wa kaifa idza atwa ya rasulullah ya tozarta amana yace iza wusila al-amru ila ghairi ahli fantazir sa in aka ɗauki lamari aka ba waɗanda ba su ba ba masu shi ba to tabbas su gida tashin biya to kaga kuwa ce maki da masoyi bai san shau wanda ya yi shau ɗan rubutu a Najeriya ya isa wata tijaniya wanda ya zo shi don tijaniya shi sai zama yana faɗa an samu masu ja da shi a ciki wallahi ana mutashin a gyamani annabi ya gaskata ya mata musa ana ji yan uwa shi wannan lamari in za mu fahimce shi da kyau shi ne mu koma tun can baya don can baya zai ba mu hoto na nan inda muke ko sai mu ga inda muka tsaya mu gyara sauƙin mun karkace in mun fita mu dawo in mun sauka hanya mu dawo mu daidaita haka ne mu koma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu a Makka shekara 13 ya yi jira Madina shekara 10 Allah ya karbe shi bayan gaba isa ta samu shekara 20 wa gani sahabbai sai ruwa masai na Abubakar an ya ko ba yi ba abin da yake so ku gani a nan shi ne duk jarrabawa da za a yi wa Abubakar dan ya ci imtihani ya cancanta zama khalifa annabi ya gama da su tun annabi na dare amma sauran jarabawa ɗaya da Allah ya ke masu ya nabi ya suna wanda shi ya fi wahala shi ya fi tsada shi ya fi tsanani ana gani maganar abin a hankali wani jaraba Allah ya abubakar shi abubakar ya rawaita manzon Allah sallallahu alaihi ya ce ya ma'ashirul anbiya ila nurafu ma tarakna fa huwa sadaqa إنما يأكل آل محمد من هذا الماء mu annaba ba a gado mu in mun rasu abinda muka bari sadaka ne iyaka iyalan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wannan dukiya wato ana ji ta gwamnatin musulunci za a rike ciyar da su duk ma'ana abinda annabi ya saba kashewa kan sallallahu alaihi wasallam da shi za a ci gaba dai kamar annabi ya rasu ba a wanda ba aure matansa ba da ya za a yi za a ga dukiyarsa ai daga hana auren matansa ka san kenan da hanci ba a gane mutuncinsa ya yi an ce kar auren matansa a shekenan ba za a gane dukiyar ba ana gane wannan me jarraba da ake abubakar Allah in ba yi niyyar jarraba abubakar ba hadisin nan ana iya fadi a gaban sai da fatima tu zara alaihi salam ta ji ta rawaita haka ne da Allah ya tafi za ta tambayi gadon ba za ta tambaya ba ba wanda yake da niyyar aure amma da yake Allah ne ya jarrabi sai na abubakar tun da an ba shi kujerar da tafi tsada to ya saurari jarrabawan da ya tsada jarrabar kujerar tsadar ta ya kai wane mutum ya haukar da bai zama shi da ya sauka wanda ma annabi na sauka sai shi har sai ya shi wa jarraba gurgurdan tsadar kujerar gurgurdan sadakinta sai an biya wallahi sai an biya shi ne jarrabawa me jarabawa ga hadisi ya rawaita ga wacce ya fi ganin darajar ta duniya da lahira abubakar ya fi ganin girman fatima fiye da kowa dan da an jarraba shi da dukiya ya kashe dukiyar sai da ta kare akan addini an jarraba shi da rai a kogo ya miƙa kafarsa maciji ya ci saran kafa akan ya mutu kan annabi ya jarraba shi ya ci jarraba ko bai ci ba to ga abin da ya fi rai da dukiya tsada menene jinin manzon Allah ya fi rai ya fi dukiya tsada da haka a kansa yau za a ƙarfi a kogo ga zai can yau ga jinin manzon Allah ta bisa da duniya da lahira ba kamar jinin da ya yi ta ce ba ni ba ni gadon babana bayan ya rawaci hadisi yau za a ga wala'insa ina zai je ga nassin da ya rawaita ko ga wacce ya fi ganin darajar da duniya da laira an taɓa jarwar nisa da yin wani an taɓa shin zai sauka daga nassin ne saboda daraja da ɗaukaka don ƙarshen ya daraja ita ce ƙarshen ɗaukaka ita ce ko ya zai cikin girmamawa cikin ladabi cikin lafazi mai daɗi a kuka cuta wallahi ga abin da ya rauta wajen baban yau abubakar zai zama zakaran gwajin dabi ne daren nan ya sauka ko da kaɗan ya ce to ai tunda ta faɗa ga darajanta duk da na rawaita ai koya ya zama emotional ya mata ya bayar din yadda ta tambaya to daga yau duk sharifin da ya tambaye ka ko da da nasu ya mun kai bar nasu ni jikan kaka na nace kai kaza baka da zaka abu baka ne limanin ka sai sai ka bi kana liman da wuce abu baka to gara a ɗauko lissafi daga kudu yau ga wacce duk sharifi darajar sai danganta ga ita ta faɗa kuma ta isa ta faɗa yi ba kamar ta amma ga nassi da aka rubuta ya za a yi da nassi nassi ba ba annabin ke magana ba wanda ya aiko annabin ke magana da an ce nassi shi ma annabin ba nassi ne wa ma yanzu wa yin hawa kana ce ai ga maganan baban ta gata a ga maganan Allah ne gata su kwadai shi ya magana ba shi ne ba nasu isa ba haka yake jarraba a kudin jarraba da kwalla da kuka lokacin bayan ya sayyidina ali ya kira shi ya je yana ce masa wallahi la qarabatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min qarabati la fatima binti rasulillahi ahabbu ilayya min aisha binti wallahi jinin manzon Allah darajar su ya fi dukkan dangi na wallahi na fi su akan haka Allah ya shaida na fi son Fadima ba Aisha ita ta aure maki ba to na fi son Fadima yar annabi aka ita Aisha amma ba ya ta iya nasi ne hannunsa a daure yake bai da zaɓi don yi ci jarabawa don da ya sunan ta mana wannan gashi ke nan ranar koya ya ce dole wannan shi ne jarabawa na ke lafa a musulunci babba wanda abubakar kuma ya ce na cewa abubakar cewa rasuwan annabi ba zai tasiri kan shari'a ba ba zai tasiri kan musulunci ba kamar yana da rai shi ne ran da ya rantse wa sahabbai kuna ganin zan yaƙi masu hana zakka wallahi ba zakka ba wallahi lau mana uni aqalan ba akuya ba aqalan kanu yu'addunahu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qatantum alaihi ba akuya ba wallahi sun saba kawo annabi akuya a daure da igiya ni su kan fita ba igiya wallahi tukumi zan zare in yaƙe su kan igiya nan sai an daure wato annabi ya rasu ko wallahi ba su ba su taɓa yadda a wannan ko a gane mai darbe ne ka ga wannan ai ga mushi ya kamata ya su tiyaye da wanda bai yadda ma a gane mai gidan ya tafi ba haka ne cikin girmamawa da komai wannan jarabawa ne Allah bai san jarraba shi ba yadda abubakar ya ta fatima sai ta rawaita shi kenan da wata ilma yanzu duha ya gaga da ake nan da ba ba wanda ta yaba amma Allah ne sun jarabe shi shi kuma da ya kauce wannan gari duk duniyar ta zage shi Allah ya gaya wa Allah biyayya haka abin da ya rawaita dan kuma Allah ya gaskata shi ana ji na bayan sa sai wa sai Umar bin Khattab haka ne Umar ya dauki gonan nan gaskiya ne ya sa a hannunsu hannun abbas da aliyu ya ce ga shi su ci gaba da gudanar da jihar da ke yi ba wai magana da baka da misali duk da su zo kara gabansa riwaya tana na bukari da musulmi ana ji mu ce wannan usman ya hau ma'ana abubakar shekara biyu da wata uku usman shekara goma a umaru shekara goma da wata biyar da kwanaki usman shekara sha ɗaya da wata sha da kwana ashirin da yan kai bai cika sha biyu ba a yi shahada ali da bin talibin ya wadda jarabawa sai na ali ya hau ka gadda riwayan abubakar bata inganta ba yau kan ga alu bai ki abu sai ya raba gani shi ke nan kaga wannan in shi abu sanar mahujja ba ga hujja ran da ali ya hau da zai ji to alhamdulillah yau al'amari ya dawo hannun su shi gadon nan na fa'ima da ta rabaya da bayi yau tun da na hau kuma na san gaskiya ne ana rabawa tana da magada ai ba ta dare amma yayin ta suna suna gadon da kuma sai bari a raba su a raba ƴaƴan abbas ma suna ko abbas bai na amma da ƴaƴan shi babban manzo Allah shi ma ga shi ya raba rashin raba ya nuna ya karrara riwaya abubakar ta inganta ana jin wannan yan uwa wannan a mataki na islam ke a makami na musulunci allah bai jarraban ka sai da wanda ya fi daraja a kanka ana gani wannan aka zo shiru tijanar da ba ya zo ya zo mana da tijanar ya shuɗe aka yi kalifoni aka yi kowane shirin sa shi bayan kaula shirin bayan kaula shi ma sai da allah ya jarrabe shi da sharifai jikokin shirin da yadda ya jarrabe abubakar haka ya jarrabe shi da aka shi ma farashi ne sai an biya khilafin shi a mutu jani tsada ne da ita jama'a kaga sai da aka biya sai da jarabawa da wa aka jarabe da waɗanda suka fi daraja a idansa su ne shaifin jikokin shirya ba wanda shirya ke ganin darajar su bayan manzon Allah saboda shirya ya kamar jikokin shirya saboda al'umman su da daraja haka Allah ya jarabe shi ya aka yi daga baya sauka yi saboda darajarsu cikin mutunta da girmama amma bai sauka daga kan inda ake ba ko ya sauka yadda abubakar haka yi yau don allah ya jarfi shauɗa da usman bauchi da ayan shehu ibrahim kaula misali sai ka ce tarihi da maimaita kansa ba na ce wani abu ne ya faru tsakani amma ko da wani na sai ɓata tsakanin ayan shehu da maulana shehu ba sabo wani abubakar da fatima ba sabo wani shehu ibrahim kaula da kifin shehu da yau tarihi ke maimaita kansa kaga cikin ladabi da girmamawa shi yana mutuntawa yana dardanta su kar a zuwa bata ta a wai shi wai a ce a in show sun yabu wani ya ce yana da magana a a a don Allah kar a yi dari jama'a don Allah don Allah wannan zai kai ga zagin abubakar ɗayar annabi ta yi magana ya ce don yana da nasiya zai kai ga ta mutunci abubakar zai kai ga ta mutunci shi Ibrahim Kaula a ce ƴaƴan shi tujjan sun ce har ce an samu wanda aka tura ya kewa ya kori shi Ibrahim daga ɗari ya mutu jika shi tujjan ya ce ɗari ka ta kakansa da kuma ya kore shi saboda ya ɓata ta ba haka kakansa ya kawo shi amma ranar wa aka gaskata shi ba aka gaskata shi kuma kamar uzuri saboda girman gidansu ko wani ya taɓa shi ba wanda ya ce komi kansa sharifi ne har yanzu muna so su muna girmama shi wannan shi ne abin da yawa suka kasa fahimta ba za ka ci mutunci a yan shi ibrahim ba saboda wannan saboda maulana ce ka musu uzuri kuma ba kai saka karyata ce wai saboda ya saba da su saboda da an taba yi a baya aiki in wannan sabani ne sabani ya bai sabani ta haka dan tariya dan Allah mu rika farka dole da tarihi ne ta kansa mu sa hoto na kwalba sosai mu hasko sai mu ga can ba in yazo yanzu ruwe iri daya to mun san inda muke sai kowa ya gyara zamansa ya dace mu sai sai inda yake waɗanda suka ci mutunci abubakar da ne kishin fatima da a baya suka zage shi radiyallahu anhu dan Allah sun yi daidai waɗanda suka biye wa wanda ya ce shehu tijjani ya kori shi Ibrahim Kaura a rika saboda yana shari'a ni kan shehu tijjani dan Allah wanda suka biye musu sun faɗi ko ba su faɗi ba to haka duk wanda ya ci mutunci shehu tijjani ko kan kowaye komin darajar mutum shi ma dole inda wanda ya ci mutunci Abubakar ya faɗi wanda ya ci mutunci shehu Ibrahim Kaura dan kaga abun ya tafi daidai Abubakar ba banu Hashim bane bai dangantaka da Annabi sallallahu alaihi wasallam na kusa sai nesa shi jikan taimun murrai manzo Allah kuma kafin ka same shi a wajen mura sai kace sayyidina Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Al-Minaf ibn Usay ibn Hakim ibn Murrah ibn Kab ibn Lu'ay ibn Galib ibn Firi ana gane wa eh hanna wuce ta ibn Murrah Murrah ibn Kab ibn Murrah shine kakan manzo Allah kakan Abubakar umar kuma al'adawi ne jikan adiyi ibn ka'abin shi kuma a kabunul ai suke haduwa da manzon Allah usman kuma jikan abdu manafin ne jikan abdu shams ne dan abdu manafin suna haduwa da annabi a abdu manafin shi annabi jikan hashim usman jikan abdu shams ne ali kuma na kusa kaman kewaye wancan biyu ana ganewa ali kuma shi da annabi yan mazazar suke kaga can ya kewaye ya dawo ne da yadda annabi ya tafi a samu don kar a ci abun kamar na hirarra ne da na kaisa na rom da na farisa sai aka dafi jan wani jikan taimur numar aka ce biya wa kudi calbi ya yi nesa ku yanko ya tafi da faɗi ko ka san calbi annabi dole ya faɗi ana ganewa da ya tafi zai juyo sai tafi can wanda ya fi abubakar nisa jikan addinin muka'abin ne umaru ke al'adabi al-qurashi da ya calbi ya fara yin ya fara yin kwana kenan ko sai ya kan usmanu wanda ya fi su kusa da manzan Allah shi jika abdu shamsin ne dan jika umma yace ne umma yace dan abdu shamsu abdu shamsu dan abdu manaf sai na rasulullah kuma jikan hashim ne dan abdu manaf ana tare da talbi ya zo karewa sai ya kare da wanda suke da annabi yan mazazzar shine ali abu tsari ko abdullahi ne uwa ne wanda talbi bai kare ba da ali ya kare nasa sai ga dan manzan Allah na cikinsa al-imamul hasan dan sai da Fatima shine akan kujera yanzu kan jami'a cika ke da mutum Rashida ta gama ko to dan Allah ba Umaru ya sarakuna su ma su dana kai ko su dauki darasi ko su a ba wa mulki a ga ko ya koyi darasi wajen kilafa ko bai koya ba an nafta ne darasin tun farko da ya kare su aka ba wa kilafatun Rashida a ga darasin da ta koya wajen an nafta ta iya a ba ta shekara talatin ta yi cikin nasara sai aka ce to mulki ke kuma karɓar bakin ku yajen alkilabatun rashida ko baki ba na banu mai su ma suka yi ta tuttuɓe ba su iyan ba banu abbas suka karɓa kamar daga sai su ma suka faɗi biyar ma da na banu mai yadda aka kwace mulkin du'a hannun yanzu aka mai da yan dimokuraɗiyya don mun gan shi har yanzu allah shi ke tasarrufi ya kuma so don allah yan uwa mu kame baki yadda aka mana shaida har makiya ba ma zagi kuma a jimu da zagin harshe ne ana gane wannan na gaya wannan wani ce misali wannan lokacin da shi